إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم وأعوذ والكاتب لما سبق لا سبق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وتقبله وجدار العظيم يا همة الشهيد وإننا بهذا المعدن والتألفي بنظرة تآتي من الأمر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلك عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل نبيك ورسولك تعظيما وتشريفا وتكريما وقدر مقام المنهج المجيبة إنك لا تخلق الإسكالة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اشف عنا العذاب إنا مؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah subhanahu wa ta'ala ce waɗanda ka mutu za a mutu a tashi ranar kiyama da suka cewa bayan mutuwa kuma ayin ranar kawakun na turaban ayin na lafi kalkin jaridin ko kuma kalmar suke cewa zalika rashin ba'ido waɗannan kalmomi shi ne allah ce to abalan yanzu masu waɗannan kalmomi na ganin cewa ba a tashi kiyama ba su nubo da umurin da idanunsu ko ta na amma su izina duk umurin da hankulansu min ahina an karu ba ta yadda suka mutunta shi a kiyama to jimi na suna yi sama taukamun da take saman su kai ba ba na yana ha yaya an ka abu gina ta wazan yana ha yaya mun ka mun kawata taurari ita saman ba ga abin da a talabar ita ba taurarin ba ga abin da a talabar su ba sannan kuma su taurari mai ka haska su kullum ba su canza ba wa ma laha min kuruji ita kuma har yanzu ita sama shekaru rubai a ruwa ba ta tangarɗa ba ta tsaruwa ba ta da karkata ma la halin burutun ba ta wasu kama ya ta tsira wani rabon madanna hawa alamfai na fi hawa wafi da wa'an batna fi yaran kulli zaurudun dalil walalla allah ce ita kuma kaza ka zalika ma'ana ka zalika ita ma halakana hamu halicce ta madanna hamu ka shi hidata ala wajen ma'i da zama da ruwa walƙaina biya da wasiya kuma mun je wata raku na duwatsu jibalan tabbata a duwatsun da suka tabbatar da ƙasa ba ta jinjira wa an batna biya min kulli zaune mun tsira da dukkan nau'i nau'i bahijin na tsirrai mai ƙayatarwa da mai kallo تبصرة وذكرى لكل عبد منيب تبصرة ظل توا mai tambaya. fa'alla zalika tafsiran minna mun yi haka don nurtarwa da gare mu a gane ayoyi na kaɗaita da Allah subhanahu wa ta'ala wa zikire da tunatarwa da kulli abin ga dukkan bawa munibin mai mai da al'amari ga Allah al'insani shi da adam ya daidai da ƙasa ga sunan bisa teku kuma shi ne tekun gaba iyaka da Allah ya sa mata ido ita ƙasar duniya an kabarta da kanta ba a sa mata masu gadi ba da ta rika jingida yadda kasan jiragen ruwa aka batta da dubaran mai ita sai ga ta jirgin ruwa sai tana can gadawa da iska ya buga a walakin sai dai amma ita kasa a asibata hallahu allah ne tuke sauri guda kuma ya tsirar da anwa annabatu nau'o'an tsirrai a bayan kasa dukkan tsiri wanda ke mai kayatarwa haza wannan yi zakirun abda don ya tunatar da bawa annal qadir mai iko ala haza bisa wannan bisa wannan halitta ga dai in mutum ya bibi tsirrai ai idan mutum ya biba babba abin da adam kamar kurkuru a za a tashi bayan mutuwa to sai ka ɗaya irin ka kai gona ka buɗe ƙasa ka ruwai ruwa ya zo ya rufe ya lalace kuma a wari gari ya hito da rai to wannan ɗaya bai shi kullum sai kana tambayar wai a za a ya tashi ga ka kullum kana tabbatarwa ka canje gero ka canje dawa ka canje gawa waɗanda sai sun zama gawa gaban idon ka Allah ya kada su to Allah ya haka ne don su tunatar da bawa annal qadir ala haza mai ikon ya haka qadir ala iyayi mutala ikon raya da matattu fi kulli shay'in Allah ya talita a cikin komi sigara an talci ƙananan abubuwa an halicci a samari an halicci tsaki su tsirrai ya haru tsaye sun hito ta sati tsoro tana karamar shika bayan haka sai su zama da kara gaɓoɗi kuma ga zangarku daga baya bayan haka kuma rusar sai a girbe sai ta koma ta koma tattaka to ɗan adam shi ma yular da ke da ana haihuwa sai da ƙarami sannan ya koma saurayi ƙauyen ƙarfa sannan ya koma tsoro sannan a ƙarshe ya mutu duk aikin da ɗan adam ya za shi tafi idan ka shiga ciki a cikin farkon aikin sai ka shiga na shidan kana mai nishadi amma a ƙarshe ya turbi turu sai tsayawa yankewa sai ta rika shigowa ƙarshe kuma kasawa ta zo daga baya hatta amu hatta shekara in ka kula da farkon zuwan wata in wata ya tsaya na farkon shekara za a ga wata ran da hito yana yamma minti biyu hito ya sauri ya faɗi gobe ya rage nawa gobe ɗan ƙara nawa ya ƙara nawa har a kai ƙarshe sai an kai ana sauraron hito wata a ƙarshe zai hito da kyalewa da kyar to shi ma liman da lafi sigari yadda kasan dai ƙurciya ta shi ma wata ya ciki sannan liman da lafi shababi sannan masaukin ƙurciya sannan masaukin da tijantaka ونزلنا من السماء ماء ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ونزلنا الله ce mun saukar da ma'an ruwa min sama'i daga sama mubarakan mai albarka duk da sarrafin za a sai an gama da ruwa an talisi dan adam da ruwa an raya abincin dan adam da ruwa abin da zai ci da dan adam sai da ruwa kana don ya motsa ina ruwa in ba ya lahiya a ƙarin ruwa da sauran abubuwa da komi da komi Allah na cewa wani Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy komi mun sanya rayuwa ta da ruwa fa ambatna bihi jannatin Allah ce mun tsirar da jannatin gonaki bihi da ruwa basatina gonaki wa habbal wa habbal hasidi da ƙwayoyi na shikawa alhasidi abin girma والنخل باسقات لها طلع نضيد wannan hala Allah ya ta shi da binnai ba su katin mai tsere mai ɗan yatsu abin da ake kira albasu dabinon da in ka miƙa hannu ba ta kuɗi ne shi ake kira basu laha ɗal'un tana da ƴaƴa ƙanana hanzari nalidun mai hauhawa da juna ai mutuna ce mai hawan juna rizqan lil ibad للعباد rizqan don cewa lil ibad ga bayi بلدة ميتا كذلك الخروج wa'ayina bi Allah ce mun raya baldatan gari bihi da ruwa maitan garin da ya zan ya mutu ya sauki muzakkar wani wannan su ballatan dinnan a maitan dinnan ya yi daidai da namiji da mace duka ɗaya ne kazalika ai mislu hadal iya irin wannan irayan wa kazalika al-hurur to haka ne hituwa za ta kasanta min al-umur da kaburbura fa kaifa tunkirunahu ya kuke mutunta shi al-qiyama gashi ka kullum kuna yi ta bunkuro gaban idan ku bayan da can gawa ce kuma ta hito ta hito har ta muku abinci ku canye
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود kazzabar kabrahum qaumun nuh qaumun nuh mutane annabi nuh alaihi salamu kazzabar sun sai hantar da annabawa wa ashabur rafi haka nan mutanen rijiya kanu muqimina alaiha masu zama wurin wannan babban kandami a bi mawashihim da dabbobinsu ya buduna al-asnam suna bauta ma gumaka wa nabiyuhum annabi su kila hanzal absha shi ne annabi hanzal balarabe ne Ah, ko kuma hanzala tubul kafwana wa samud ko kuma mutanen annabi salu ah, annabi shu'aibu shi annabi shu'aibu ga mutanen ah, ga mutanen aika ga mutanen ashabur rafi wa samud haka nan samudawa aw misalihim mutanen annabi salihu alaihi salatu wassalam وعاد وفرعون وإخوان لوط wa adu haka nan adawa aw misalihim wa samud haka nan samudawa aw misalihim mutanen annabi salihu wa adun da adawa ƙaunin hudu mutane annabi hudu alaihi salamu wa fir'aunu da haka kafiri fir'aunu wa iwan lubin da dangin annabi hudu alaihi salamu dukkan waɗannan bayan Allah su ma dukkan su sun sun sarrafa annabawa wa ashabu laikati وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد wa ashabu laikati haka nan mutanen sarƙaƙi ashabu gailati ma abuta rukuki kawo sha'ayin mutane annabi sha'ayin kullum duka waɗannan ai takaddama kisafin miraran bayanansu da kisoshin ya gabata ba da maimaice wa ƙaunin tubbain ko ku wa ƙaunin tubbain haka da mutanen tubba'ul awwal kuwa malikul yaman shine sarkin yaman wanda da can kafiri ne amma daga baya ya musulunta kuma ya kira mutane ilal islami zuwa ga su musulunta suka sarrafanta shi a ya shuɗe cikin yawace yawace ne yana daga cikin mutanen da kewaye duniya ya shuɗe da garin madina sai ya ga ƙasar ta ƙayatu da shi mai jigawa mai yawan itatuwa shi kenan sai ya wani ya ƙayatar da shi sai aka ba shi labarin cewa ai wannan wuri wuri ne wanda annabin ƙarshen zamani zai zo ya hijira zuwa wannan muhalli to sai ya bar wasu wakilai a wurin yake su tsaya zaman jira na cewa wannan manzo in Allah ta ya rike su to ga wasiƙa su damƙa mashi idan ba su isko shi ba su bar wannan abu ga ɗiyansu idan ba su isko shi ba su bari ga jikokinsu kaka bayan kaka wa baqiya ulama ul asharati malamai ne mutum goma suka wanzu fil madinati a garin madina suna sauraron zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fahim waladul ausa su ne suka yi kabila ausu da kabila hazraji ja'u wa'anda suka zo humul ansar suka zo su koma ansar mataimaka annabi sallallahu alaihi wasallam wallazi stawda indahu kitabatu bayl li rasulillah kuma wanda aka ba ajiyar littafin ko wasiƙa ta shi sarkin yaman zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kaka Abu Ayyub al-Ansari wanda lokacin da wanda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina shi ke da sai ana ana karkarin ajata a kai ta masauki sai manzo Allah ya ce ku batta fa innaha ma'muratu ku batta ita wannan taguwa tana bin umarni ne duk inda ta zo ta durƙusa ta zanna zaman ya tabbata to nan ne wanda nan ne an masauki ba ce mata za a yi ga wuri kaza ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu wannan taguwa ido in ta yi nan ta durkufa in ta yi nan ta durkufa to ta durkufa wurin farko sai maza Allah ta sama eh sai ta tashi sai maza Allah ce nan ne za mu masallacin insha Allah da ta tashi ta kewa ta kewa wuri na biyu yake ce sai ta durkufa wuri maza Allah ce nan kuma ne wurin kwanan mu da ta durkufa wuri na uku sai ya ce nan ne masaukin mu gidan Abu Ayyub al-Ansari wanda shi wannan kaka Abu Ayyub al-Ansari shine ya rike wannan wasiƙa da sarkin Yaman ya bashi wanda manzo Allah ya sauka a gida nai shugaba ne shine shugaba baki daya Abu Ayyub al-Ansari wannan shine wanda ma zal qabru ma'rufan wanda kabari ne bai gushe ba ana gadi fil Constantinopoli a can Constantinople a can kasar Turkawa da addu'a saboda addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ce Allah ya kiyaye ka duniya da lahira kullum ka zaba rusula waɗannan ƙabilu wa'annan jama'u dukkan su sai hanta manzanni na Allah ka ƙuraishi yadda ƙuraishi su kare fa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa haqqa wa idi ni kuma narko na na azaba ya tabbata gare su ayin nuzulul azabi sauka azaba ya tabbata aljami ga baki ɗayan su
أفرأينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد suna kokanto cewa wai a za a yi a tashi a kyama Allah ci afa yi na bil halqil awwali samar wa ta farko da ba a koya muna ba na irin yadda za mu halitta ba ta gaji da mu ba balle har an taɓa kwatantawa mayarwa ce za a yi afa yi na shin mun kasa bil halqil awwali da halitta ta farko lam na aya ba mu gaji da ba bihi da talitarwa da samarwa wala na aya bil i'arati ba kuma za mu kasa ba wurin mayarwa bal kai dai hum su kafirai fi lafsin suna cikin kokantar min halkin jadidin daga sabon tattalitawa
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد Allah subhanahu wata'ala ce wala kada halkanar insana hakika mun talita halittar dan adam mun daidaita shi wani alamu ma tu wasu wusu bihi nafsu kuma mun san abin da zuciyar ɗan adam ka wasu wasu wani hannu a ƙaramu ilahi Allah ce mu ne mahi zama kusa ilahi ga ɗan adam bil ilmi da sani ƙarar mufassiru haka mai fassara ce bil ilmi da sani min hamil waridi muna kusa ɗan adam da ilimin mu bisa ga jijiyar waya ne hamil waridi ita jijiyar waya wai ɗan adam yana Allah yana kusan ɗan adam kamar kusancin jijiyar wuya ilimin Allah yana tare ɗan adam al'insan ɗan adam Allah ya halice shi ya san abin da rai ne ka kaskawa Allah shi ne mahi kusa ilahi ga ɗan adam wai malamai masu fassara saboda su tsarkake Allah daga wani abu sosai suna gwabce ma abin da an daidai a wannan mahalli sai suna cewa alma'iyyatu bil ilmi Allah yana tare da dan adam bil ilmi da ilimi ba wai da zatin jiki ne shi Allah amma masana Allah suna cewa ai taren Allah bil zati da zati ne ne shine shine kalmar gaskiya ko ko a ce taren zatin Allah da halitta a ahalin shahadatin masu ganin zatin Allah da zuciya an su ba su maganin ma'iyya Allah kadai suna ganin zafin Allah a sai zafin Allah ta shahe su da ganin tare su da shitar su da Allah kadai su ba tare sun ga kansu ba don ita ma'iyya da zafin Allah labin ilmi ba ilimi ba ne kawai idan idan idan ma'iyya Allah ta zama bil ilmi da ilimi kawai kamar yadda wasu malamai ke faɗi to ai shi ilimi sifatun min sifatin lahi wata sifa ce daga sifofin Allah ita ko sifa ba ta rabuwa da mai ita a abun ina cewa ita sifa mausufa in ta rabu da wanda ake sifan ta da shi fasa da sai tilara shi misali sai aka ce ba a zaidu wani harin mutum ne dogo to shi ke da sai aka ɗaya harin daban to ina harin zai sauka tunda shi zaidun gashi shan daban wanda da can zaidun in sifa ta yi ta dogon sifa ta ta farin fata tana tare da shi sai ce zaidu fari ne sannan idan aka ce zaidu dogo ne to kuma idan sifa ta ta tsayi aka ɗaya tsawon aka aje zaidun daban to ya za a yi a sifar ta zaidu tsawo ba ta sifar ba don haka abu ne wanda hankali ba zai kama ba sai su ɓata sifa su ɓata wanda aka sifanta ita ilimin lahi shi ilimin Allah sifa ce daga sifofin Allah wadda ba ta rabo da Allah shi kuma ƙur'ani yana cewa alaihim bi ilimin muna musu bayani na kiskoshi abin da gabata bi ilimin da sani wannan an yi bayani bil ilmi da ilmi bayanin sifar shi Allah shi yace yana yin bayani bil ilmi da ilmi kaga kenan ilimin da Allah ka bayani shi yana tare da Allah kuma Allah ce mu ba nesa muke ba wani abai kare mu shi Allah bayyane ke kai abai bayyuwa ka ga Allah don ba irin ba Allah gare ka ba mi mi za mu aikata da wannan jumla da malamai ke cewa da Allah ke cewa wani haɗa ƙarfi lahi mu'aminkum mu muka mu muka kusa da bawa bisa gare ku amma ba kusan kusancin mu da dan adam ba inda kusancin Allah ilimi ne da sai Allah ce walakin la ta'lamuna saboda ba to saboda ba sifar ce ta ilimin ba shi basaru gari la ta'alluqa lahu illa bi zati bai iya kama komi sai abinda azzati amu ita ko ma'iyya ta Allah hakan haka take gaskiya ce da zati zati ne ko ko ma'iyyatu zati taren Allah la adari ni ban san yadda za a yi da wannan jumla ba in shehu
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد إذ يتلقى المتلقيان Allah ya ce ka tuna irin ya talakka al-mutalaqqiyan lokacin da al-mutalaqqiyan masu gamo ya talaqqiyan suke haɗuwa an yamini wa an shimali dama da ɗan adam da hagun da ɗan adam ka'idun suna zaune ai ka'ida ne almalakani muwakkala ne malaiku wanda ake wakilta wa ɗan adam a kullum ma ya amalu min hairin wa sharri duk abin ɗan adam ka aikatawa na alheri ko kuma sharri ya rubuta nihi bi diwanihi suna tabbatar ma ɗan adam a cikin littafai nai a haduhu ma alal yamin ɗayan su shine na dama wal aharu alal shimali ɗaya kuma shine na hagu ما يلفظ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ma yalbizu dan adam ba zai taɓa ambata wata kalma ba an talafudu jeho da abu to dan adam ba zai taɓa jeho da wata kalma ba illa ladaihi raqimun face akwai mai kula mai gadi ladaihi ga wannan kalma atidun mahalarci ma yalfizul insan da adam bai yi wata kalma yin kauli na wata magana ko wani aiki hafizun lizarika face raqibu wannan mai gadi wannan malaki yana kula da wannan kalma ko aiki shi kuma akwai atidu halin yana halarce ma'ana atidu halin mai halartowa abinda mai abinda mai abinda mai talibi ke cewa kitabu tawhid cewa kowane mala'iki daga cikin waɗannan guda biyu ana ce mashi raqibu kuma atidu don ma'anar raqibu mai gadi kowane sai yana gadi ma'ana atidu halin kowane yana halarce a ɗaya daga cikin suna ne raqibu shi kuma suna ne ismu wa atidu suna ne atidu mahalarci shi raqibu mai gadi huwal malikul amiru shi ne shugaba ala a filin bisa mala'iki na hagu shi na dama shi ke rubuta lada in ka nuhin aikata aiki na asha sai baka aikata ba to ba zai rubuta wannan aikin na asha ba amma idan kai har ma aikata aikin kwarai sai baka aikata ba sai a rubuta maka hasanatan kamilatan kamar da hadisi yake idan ka aikata ta maratar sau ɗaya sai a rubuta ma minti goma in ka yi niyyar aikata aiki na asha sai baka aikata ba tumtam alaika ba za a rubuta maka kayan ba hasili ma hadisi yace kuma za a rubuta ma ladan baka aikata aiki na asha ba a rubuta ma hasanatan kamilatan ladan cikakka idan ka aikata marata wahid ka aikata aiki guda na asha in tazara ka sita sa'atin sai su saurare ka har awa shida to in baka roƙi Allah gafara ba sai su rubuta sau ɗaya mai tsira da aminci Allah yana cewa a sharu abinda abinda Allah subhanahu wa ta'ala ce wal hasanatu li ashri amsalha aikin kwarai duk guda ana nunka shi goma shi ko aiki na asha duk guda za a rubuta guda to shi ne maza Allah ce ma mutumin da ahadu ɗaiɗai kuna shi ne zunubai ne ɗaiɗaiɗai galabar tarin jai a sharu alkarin da aka nunka goma goma to wai ƙarnin azaba ta fata ga wannan a yau ka aikata aiki guda na alheri a rubuta lada goma shi kenan kuma ka aikata aiki na ashe guda a rubuta zunubi guda to kuma har ka bari wannan goma goma ɗin guda guda ta rinjaye ta to mai wannan hali kai cewa ta bata gare shi wajen asa karatul mawut wajen asa karatul mawut bil haqq zalika ma kunta minhu taqi wajen asa karatul mawut magagin mutuwa a magagin mutuwa ta dan adam bil haqqi da gaskiya ai ba da haza bayan wannan kwatance-kwatance da muka yi na abin da halin da adam na rayuwa to mutuwa za ta zo mishi fatalar munkira sai mai mutuwar abin ya ga wannan abin iyanar uru uru ne zalika don haka zalika ma kunta minhu tahidu sai a ce mishi zalika wannan abin shine wanda kunta tahidu kake baudewa ma ka da insani dan adam abin da ya zama yana gudu gare shi shine mutuwa kuma ba makawa daga amutu gudun baya amfani amma kun ba maka da adam sai nuna ya kama mutuwa ba makawa ɗan adam ya mutu yana so ko ba ya so su mutanen Allah subhanahu wata'ala sun mai da al'amarin su ga Allah sai suka zan ba su kyaman mutuwa hasili ma suna fata yaushe mutuwa za ta zo saboda su kullum suna neman su haɗu da Allah to sai zan ba a haɗu da Allah sai an mutu sai suna neman mutuwa don ta kai gurin Allah subhanahu wata'ala wa man ahabba liqa Allah duk mutumin da ka son gamuwa da Allah to li annahu liqa Allah don mutuwa yace gamo da Allah wanda ko ya bijire ba ruwa ne da Allah ya zan ba ya ambaton Allah ba ya ambato nai ba ya bauta ma Allah ala duniya ya karkata zuwa duniya baki daya to lalle wannan ba makawa ya kyamaci mutuwa tunda bai mata tanadi ba to amma wai zai mutuwa kuma tana ta wa hoya karahu yana kyamarta to shine sai a ce mashi zalika ma kunta min hutahido wannan abu shine fa kake ta bauɗe mutu ga abinda ake bauɗe maka shi ka gamu da shi duk mutumin da ka san gamo da Allah Allah zai so gamo da shi ma'ana Allah zai mashi tanadi wanda ka kyamar gamo da Allah shi ma Allah ba zai so gamo da shi ba ma'ana Allah zai mai tanadi irin wanda ba so gamo da Allah to a sani ba makawa da kowane motsa ya mutu matsalan mutuwa inda mutuwa ce kawai ta halar da al'amarin zai zama sauki da ka mutu ka huta a wace wuri amma ita mutuwa ba mutuwa ba ce kawai kaɗai abin da ake kira mutuwa shine komawa ga wanda ya talitta ka aikin da ya sa kai a ɗauko fayu ha su kai ma hisabi ai ma hisabi ai ma lissafi aikin da aka ce kai kayi babban al'amari ko karami ko wani za a bincika fari fari wani zai su suru ranar kyama za a busa ga kamo zalikar yawon nabi wannan rana ta busa al-yawon wa'idu rana ce ta tabbatar da narko ga masu kafirce ma Allah wa idza ma ta kullu halaki idan duka halitta suka mutu amara Allahu israfila Allah zai umarci Israfila, mala'ika Israfila an yamfa ta suru, ya buɗe ƙaho fa yau a suru jami'a ta da kowa da kowa.
وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد A kullu nafsin ko wace rayuwa ja'an za ta koma ba kiyama ma'aha sarƙin suna da mai koro ta malakun ya kuwa mala'iki ɗan rakiya ilaihi zuwa mutuwa kiyama wa shahidun da kuma masu shaida يشهد عليها لذي شهد أكون نرى وبأمر هذا أجل تأكتا وهي لأيدي شين هنوى بداني والأرجل الأواهوى وغير هذا ولمنن ويقول الكافر آه ويقال الكافر لا شيء كافرين أركنت لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا أنت بطاءك فبصرك اليوم حديد wani tsarin kafiri za a ce makafiri da bai imani da alƙiyama ba saboda bai yi tanadi don wannan rana ba laƙar kun tafi ga balatin min haza ka rabu kana bawan Allah daga zuwan wannan rana annazil bikal yawma wacce zo ka gare ka yanzu baka shabna an ka gida ka abin da ka damuwa ka canza baka yi da ita ba to mun yaye shi an ka gabarin ka azanna gaba da suka mun yaye barkana da ma ta shahidu mun yawma da abin da ake gwada maka na farko alƙiyama fa basaruka yau kan ganin ka al-yawma yau hadidun mai kaifi ne ma'ana basira ka yau za ka gane duk abin da ke cewa kana kokanto to yau za a gwada ma shi karna da karna
wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid wa qala qarinuhu alma wa qala qarinuhu qarinuhu abokin wannan rayuwa wanda aka kurgumo zuwa kiyama al-muwakkal bihi abokin tawa da shi wannan rayuwa hada wannan ma ladayya atidun abin da yake cewa ai ba wani mala'iki tare da shi wanda ke halarta wurin aikata aikin da yake aikata na asha hada amalur rajul wannan aikin mutum ne halin wanda aka halarto hada amalur rajul halin indi aikin da ɗan ya yi gashi an halarto da shi wurina fa'ala kaza wa kaza wa kaza wa kaza hahuwa duk abin da ya aikata na kaza da kaza to gashi duk an kawo tiddiwa ne a cikin masalin babban littafi ne an kawo aje فيقال لمالك هابل النار تأتي الملائكة مالك
ألقيا في جهنم كل سفار عنيد ألقيا ملائكة مالك أجيب كل كبتير دكا من يوم بطلتي أميد من يوم من يوم كنغرا ألقيا أجيب معناه أي ألقي ألقي دكا أكبر دوزة ألقي ألقي تأكيد ƙarfafawa ce au alkiya au alkiya ko kuma tasmiya dai ke jaryan al'adu ya bisa gudanarwa bisa tsarin larabawa su larabawa to ha ibu sahibai tana magana da abokai guda guda iban ko da ko da mutum shi kada yake da al'adun larabawa ɗan adam yana tafiya ma'ahu sahibani tare da abokai guda biyu sahib farasi akwai aboki na doki da kuma aboki na mai hidima wannan alif kuma shi ko da aka ce alƙiya alif ne tafiya bisa wannan tawili na abokan shi guda biyu ana badalin takidi kuma ana tawili ga tawili al'ahari wani tawili daban kalma alƙi alƙi au alƙiyanna بنون التوكيد بنون التأكيد القينا أدي جيما ذاك سنة وانا ألف في محل النور على في على في aka mai da shi mamadin nurin abibiya alki alki ma'ana alkiyan na ja'a ai ya zo alkiya au alkiyan na ko kuma alkiyan na ko kuma alkiya ya sahiba ya sahiba rabi ko kuma su mala'ika a fidi da raqibu alkiya ku jefa a fi jahannama a cikin wata jahannama kulla kafel dukkan mai kafirci ga Allah a anidin mai yawan kangara manna'in lil zakati manna'in lil hayy mai rowa da dukiyar da Allah ya bashi kan zakati kamar zakka mutadin mai tsaitar iyaka ai zalimin mai zalunci muridin mai kokanto fitin cikin lamarin addini الذي جعل الله إلهنا خلف ألقياه في العذاب الشديد الذي جعل وان يمين إله الآهل وان أدم موتاد بما الله تعالى الله فألقياه أجيمه في العذاب أسكي عذاب الشديد مثلا شيئا قال قرينه ربنا ما أخريته ولكن كان في ضلال بعيد قال قرينه قرينه الشيطان في ذراته aboki ne wurin zuwa bata shi ne a shaidan shaidan ƙala sai ce rabbana ya ubangiji ma a ɗagaitu Allah ba ni ne na sa shi ɗagawa ba ai ma arlatu ba ni ya ɓatar da shi ba walakin sai dai kana ya zama fi zalalin cikin bata baƙinin mai nisan ta shiga jin kiran annabawa fara autu sai ni kira shi fasa jabali sai karɓa na kira yaban annabawa wa ƙala huwa shi kuma ɗan adam sai ya ce ma shaidan a ɗagani ya ubangiji wannan shaɗan shi ne ya sami ɗagawa bidi ahi da jawo shi da jawo da ya ni gare ni
قال لا تقتتلوا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد قال تعالى الله madaukin sarki yace la ta tasimu ladayya yau ba ranar jayayya bace nan gabana ma yan fa'u hisabu hauna fada ko jayayya ko gaddama ba ta amfani a nan wurina wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'idi na riga na gabatar da narko na azaba fil ahirati ranar lahira law lam tu'minu in ba ku imani to kuma gashi ba ku imani ba fala budda min zaka ba maka da azaba ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد to sai su koma suna tuba suna cewa Allah a mai da mu mu sake aiki mu gyara sai Allah ce ma yubaddalu qawlu ladayya aini a wuri na ba canza magana yugayyarun ƙaunu ba a canza magana fi zalika a cikin abin da aka zartar na muku azaba wa ma ana bi zallamin lil abini kuma azabtar wa za a muku ba zalin tafku ne za a yi ba ya zan an azabta ku ba tare da lahi ba fa azibahum bi ghairi jinin ba ni zalunci ba lahi ba la zulmal yawma yau ba ranar zalunci ba ne
يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد yauma ranar kiyama yauma rana ce ta ya kudu ta baraka wa ta'ala da Allah zai tambaya ga wutar jahannama halim talati shi wutar jahannama ko kin cika kulla ma hushira ummatu duk lokacin da aka tattaro al'ummomi na nuna kufari na kafirai wa ulki ya fi jahannama idan aka kawo runduna mai yawa aka watsa cikin wutar jahannama ta mutane uha sai ta haɗe su gaba ɗaya sai amma ki ɗaya da gauga fa ya lahu sai Allah ya ce mata halim talati shi wuta halin ba ki cika wata ƙungiyar ce halin mazidin ko akwai ƙari akwai wani mutumin amerika mai mutu a ƙur'ani yana jiyana cewa an ya ƙur'ani magana allah ce a ta'allamar arabiya ya nemi ilimin larabci arabiyin tare da wani aboki nashi wanda suka zama makaranta su larabci tare hamma ya san karatun alfiya yadda biyu ya kamata ya zama dai ya zama gwani ga sanin larabci kallamahu kallamahu wata sai magana da shi sai ya ce mashi sai ya ce ya ce kai yanzu kana cikin bisa ƙudurin musulmai cewa wai shi ƙur'ani mu'jiza ce mai gaji da ɗan adam wani bai iya koyo nai sai ya ce ƙwarai ko ƙur'ani mu'jiza ce haka abin ya afku ƙara da hula sai ya ce mashi a'a a'a magana da yake shi qur'ani magana da yake ta larabci fasihun mai fasaha fakar kadai ai kowane mutum kowane mutum ya kadiru an ya kula ma yuhafil qur'an kowa yana iya magana za ta koyo a qur'ani sai shi wannan musulmi ya ce wani ɗan amerika fi shay'in yushbihu qur'an to yanzu da ni da kai mu shiga a cikin yin wani abu mai kama da alqur'ani nasifu ana wa anta jahannama ka tai ka sifanto jahannama ne in ta in sifanto wata jahannama mu yi wannan jumla ta magana akan ta to sai suka ce jahannamu halqun azimun wasi'un yasu kaseeran min halqillah wala aya ce misali jahannamu halqun azimun wasi'un yasu kaseeran min halqillah ita wata jahannama wata halitta ce mai girma mai lilwa wadda za ta lilwaci daukan mutane da yawa daga halitta Allah kaga bata ma kawo kwatancin ta ya kama da su'a ta Allah nasibuhu na hanu bi ibadatuna musifanta ita wata jahannama da irin ta ma'ana sai shi wannan ba amerika sai rubuta halqun wasi'un yakulu kaza wa kaza min al-malayini sai shi kuma rubuto ta shi jumla jahannamu halqun wasi'un yakulu kaza min al-malayini ita wata jahannama wata halitta ce mai girma mai faɗi da ke cin dubban jama'a ko miliyoyin jama'a jahannamu halqun waya ita wata jahannama halitta ce a hulika kaza an halicce da nau'i kaza katabu kasiran sai suka rubuta kalmomi in aka rubuta wadda aje a ɗauko wani aje a ɗauko wani aje dukkan ma'anonin ila ashir ibaratun kowa rubuta ma'ana har zuwa ma'ana guda goma ƙalahu sai ya ce to nu'arril ibaratina mu ɗauko ibarori mu isharorin da muka yi nufi wata jahannama mu karanta da kalma guda ta alƙur'ani wadda Allah ya kalma jahannama sai aka ɗauko kalmar yau mana ƙuli jahannama halin tala'ati sai a karanta da waɗancan kalmomin da ba da ba kai ba gindi sai wuta jahannama ta ce halin madinin to da ɗauko a karanta sai wannan mutum ya ce abin ko kuma bai kwatantuwa a sulamar amerika sai wannan ɗan amerika sai musulunta da kai ne da kai ne ce inna alqur'ana mu'jizun lalle qur'ani mu'jiza ce hakan ta gaskiya gashi da ni da kai mun yi jumla wajen guda goma goma amma dukkan mu mun kasa mu faɗi abin da shay'an yi qaribu haza wanda ma zai kusa a ce mun yi fasaha mun kasa Allah tabaraka wa ta'ala ya halittu ta jahannama ya yi mata alƙawalin zai cika ta daga kangararrun mutane wal mulukin sarakuna ya halittu wuta ya halittu aljanna an yi mala'a kuma ya alƙawalta mata zai cika ta ga raunanan mutane sai aljanna ta kai ƙara sai ta ce mala'ata ni bin da ba ya ubangiji ka cika ni da raunanan mutane miskinai almajirai wanda ba kowa ba sai Allah ya ce mata an ji rahmatu to aike aljanna rahama ta ce arhamu biki ina jinkan wanda ni ga dama da ke ita ko wata jahannama azabi idan haka tun da jinkai ne wanda ya gwada bai iya komi bai da karfi bai da dubara sai wani mai to shi ne sai ni kai shi inda an gama komi shiga ɗaya zai yi ya wanke goma ya tsoma biyar wa jahannama ita ko wata jahannama azabi azaba ta ce ina azabtar da wanda ke gani in ba da mu ba a yi ga mu muka cewa a yi muka cewa a bari muka sa muka hanawa wanda duk muka hana ya hannu wanda duk muka sa ya sa mai ganin in ba da su ba ai to iri irin su ne kangararru su ne nika kaiwa cikin wutar jahannama sannan sai wutar sai aljanna ce to inda haka ne to na gode da haka da ake mana amma ku sani da ke wuta da aljanna kowa sai na cika ta to ita wutar jahannan ba za ta gushe ba tana ta haka za tana cewa halin mazidin halin mazidin kawjin duk sai aka jefa mata wasu jama'a sai Allah ya tambaye ta wutar jahannama halin talati ko kin cika malmakin ce ban cika ba sai ce mashi halin mazidin ko akwai ƙari to haka za ta yi hatta ya la'al jabbaru har Allah subhanahu wata'ala ya tsora kadamahu kafatai ala jahannam bisa wutar jahannam wannan yana daga cikin hadisai mutashabihu ma'anar mutashabihu wanda ake cewa wallahu alamu Allah shi ne masani da abin yi bi zalika da wannan kalma ta kadam amma da shi Allah subhanahu wata'ala ko da aka faɗi kalmar kadamu nan Allah ya nisan daga shi sifanta shi daga abin da ɗan adam yake da shi shine kafafu wasu malaman kuyi tawili suka ce a'a idan aka ce ma wuta ko kin cika ta ce ba cika ba a ƙaro to in aka gama kahiran duniya gaba ɗai suka zan ba cika ba sai Allah ya talita wasu halitta daban a can lahira sai a ɗebo su a zuba cikin wutar jahannama sai ce ƙarni ƙarni ƙarni ko kuma ƙadin ƙadin ƙadin ma'ana dai ya isa ya isa وأغلقت الجنة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد
وأغلقت الجنة الله يتي رانا القيامة ذات من تد الجنة الجنة للمتقين كما سكي أي دوكوكينا الله غير بعيد ما ذا كيف نيسا با
هذا ما توعدون لكل أواب حكيم إلا كاو الجنة في أجة نيسا ‘Ya'yan aljanna waɗanda suke ƙarƙashin inuwa a rashi suna hangen wuta aljanna, suna hangen wuta ga can gehe an jawo da maruruwa malaki dubu saba'in suna jaye da ita da sarka sannan ga ƙorin aljan can ɓangare guda suna kallo don haka ita ranar kiyama wanda ya aikata aiki na ƙwarai ran nan zai zama kamar ɗan kallon talabijin ko kallon sinima a ƙarshe ran da kowa yake cikin razani to waɗanda suke cikin wani inuwa ta arshi suran nan ranar murna ce ga annabawa da hake son gani ba gansu ba to ga su gabanka ga shehanan ga malamanka Allah ta da kuri guda ƙarshe ga ka gaban zafin Allah subhanahu wa ta'ala don haka shi tutu ba yake cewa Allah ka kai mu rana alƙiyama abin da muka gani ya gagare mu gani da ido mu nan duniya mu gani can lahira shine Allah haza ma tuwa duna Allah ce wannan wanda kuka gani shine abin da aka kawata muku da duniya can duniya da kulli awwabin ga dukkan bawa awwabin mai yawan mai da al'amari ila Allah da Allah ayyana jayi ila ta'atin lahi mai yawan koma ga bi Allah hafizin mai kiyaye wa li hududihi ga dokoki من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب man hashiyar rahamana an tanadi wannan ga dukkan mutumin da hashiyar rahamana ka jin tsoron sarki mai rahama bilgaibi ba tare da ya ga Allah ba ai habahu wa lam yarahu ya yi tsoron Allah ba tare da ya gane ba waja'a bi qalbin ya isko Allah bi qalbin da zuciya munibin mai mukubilin alaƙatihi mai muskanta da biyayya ga Allah
ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود to idan an gama hisabi ga waɗanda aka wa hisabi sai a ce masu waɗancan na cikin inuwa al'arshi almuttaqi masu tsoron Allah urhuru mala'iku ku sai ku shigar da bayina waɗanda na cikin al'arshi aljanna duk salamin cikin aminci ai salimi da cikin lahiya min kulli mahmudin amintattu daga dukkan abin tsoro aw ma salami ko ko tare da gaisuwa a aslamu saboda sun musulunta wa arhilu ku shigar da su gidan aljanna zalika al-yawm wannan rana allazi hasala fihi duhulu wadda shiga aljanna ku tabbata yawmul huludi rana ce ta dawwama fil jannati a cikin aljanna لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد kuma abin mamaki ita alƙiyama da an tashi ba cewa za a yi wani ga gidanka can ba kowa bai ganin wata hanya ta hanyar zuwa gida ne ya kama hanya wani ina za ka amina gida zan kuna tafiya kun tafi da inuwa da arshi ana ta sai a ga wanga ya yi dama wanga ya hagu kowa ya kama da hanyar nashi gida Allah ce wa lahum ma yasha'una duk abin da kuka so ya tabbata ga zai biya a cikin aljanna waladaina mazidu kuma akwai wani wani abin wanda ba an mata ba a nan duniya ba faɗa musu sai an zo lahira ziyaratan alama aminu ƙari ga abin da suka aikata wa ɗalabu ko ƙari bisa ga abin da suka nema
صدق الله العظيم Haka alaikun zafar da malam da fatan sa shawa lafiya. Zafar da malam ni ce nake da nake. Tun da muka yi aure yau kimanin shekara uku kenan bai taɓa yin na sutura ba. Sannan muna da yarinya bai taɓa kula da ita ba musamman ita ma ɓangaren sutura. Malam karewa da tsaro ma ba ya zalla, shi malam yana da damar da zan ya saki.
الآن الذي بيننا وبينهم أمراض نعم الأول اللي يقوم بالتمر الجاهلية فيه يصلى الرسول اللي يقوم بعد يصلى نعم غير أول الجاهلية فكان يقول هذا الأقسام ما يكمل Assalamu
a wata shaka idan shi ne kan shoma mai zama wurin suna da zama ƙur'ani domin yana da yin sun tsoro idan sun ko suka yi ko shi ko da karatu ƙur'ani su ne sosai suluri yana yin da yau.
Allah ta kara alakai.
za mu ta mara na kan ji wasu mutane suna cewa insha Allah wasu kuma su ce insha mata Allah za mu ta mara wanne ne daidai idan an insha mata Allah ba daidai ba ne za mu ta mara da ya kira ga masu cewa haka
to ai wannan sabuwa ne na kan cewa insha Allah wata aka rubuta a ƙur'ani a insha Allah ƙarin da zan mutum da tafiya da haram insha Allah ƙarin da ba insha Allah ba wanda ba sun wanda kamar da wani saboda ba san ba a raka yin shi wani saboda ba ku karɓar da ta ƙarin shi a cikin
za mu ta mara mutumin da yake bin jam'iyyar Allah an yi karatun fata sai da hakika ta sauki da wannan yana da hurumin da zai karanta yin surar da ya ta dama
Allah ta kara alakai.
za ku zama da ko ina yin ina yin lafiya bayan na yi tsawo ko kuma shafafi da wani wuri kafin a kira asuba
aiki na wurin lokaci da yau idan mutum ya na wurin na na aiki da hudu mutum ya kama da hadirin amma idan aiki ya riga hudu ba wani na zuwa sai ya kasa da zama kyau sai ko ɗan kaso bai yi mutu shi ba da yi mutu shi ba ya yi rana to wani kare da shi bayan hudu a yi yi da shi ba shi da shi kare rana amma dan bayan sahur in ka zo wani lokaci kana ka zo ka yi mutu da hudu ba to wani kare da shi kai ya halatta sai ka yi amma da ba a cikin yan hudu ba da wani na zana ta yi kasa da sadari sai ta ta ci da wani da ba a yi a ranka.
Allah ta kara wanda alakai.
ake ce azumi a shekara ta dawo bai hanka ba ya kama kuma da ya zai A zai ranka shi yanzu, ya yi zama ko da wani amurin ba da sosai ga rana. Shi ko wani shekara ta wuce, yau amurin ba ya yi sosai a ranka wanda kullum ya amurin guda da ba da guda guda. Ban fara da wani da ya wala ko ya amurin.
idan lokacin yadda ya zafai da kai ya yi mutum ba shi da abin da zai fitar kuma ba shi da kuɗi kuma ba shi da kuɗi ga kawai ne ke kamar samanar yana iya ciwo bashi ko kuma sai ya ciwo bashi ba domin ya kasa idan yana idan ya san yana da wani kuma ba da nisa ba zuwa ya aka buga ka wani ba da zaka ci gwamnati albashi ya aka alba ya san tattar tattar za a yi albashi ko ya kayan tattar ta an yi sallah ta kama ba a samu albashi ba ya samu ya ci bashi ya yi amma in ba wanda aka zama ne wani abu da zo gare shi ba to ba a wani cikin ba saboda an ka zuba ka wani ya kawo ka Allah san da yana ba yau ya ga kuka ya da kuka da shi a dukkan babu shi a da kai Thank
Allah ta kara alakai. Amen.
a ga wata da biyar wani wanda ya sanarwa musamman ga 'yan mata waɗanda sun ka daga kwamfenshon cewa kada su yi lallar sallah domin idan suka yi wurin kamfanin data ɗin su ba za ta da zama ma'ana kwamfanin ɗin su kan iya su kuma ka ci sallah ta kwana yau a cikin ranar za a gudanar da barbarin data ɗin su saboda haka ana wasu shawara kada su yi lalle ke ne su yi da wani hannu Allah ta kwata ta abai wannan da Allah ta raka alƙur'ani da girma tana neman du'a'i Allah shi biya mata dukkan bukatocin ta. Amin.
Allah ya samu lafiya zama lafiya. Allah ya samu mu samu lafiya lafiya. Allah ya samu mu samu lafiya lafiya. Allah ya samu da mu kawai na mola. Allah ya bauta da al'amari kawai na mola a zama da Islam. Harkokin da ya zama wani da suke nema da su gaba da wanda da ya Allah ta fara da kuma zama da Islam. A bukan su a ranar jira da jala. Ranar jira da jala da dukkan bukatocin da mafi da suke samu Allah ya zama da zama da Islam. alam na sana da zaga don da aka roƙa wa al'adi bukatoci gaba gaba Allah ta ne Allah ta alam na sana da zaga ayatul kursi da ƙuran da suke cikin ya samu Allah ta mana zaga Allah ya yi na zama ƙuran sai ke kuma kama ku Allah a zarci da mana mu a zama da ƙuran وانزل لك نعم دعاء اللهم هاي المكان تعود علمك الرجال على الابياء ولك جنات ورثة لا يعلى باك الابياء علمك هذا الرجال اليوم لا أهلية الظلام لألا هرجع وتكرف ألا باك تراتنا وصالح الجوع عند القرآن هو الله ربنا فيها واليوم أنا باب الشمس أنا نور القصيص هو الله ربنا فيها هدية دون أن تلقى بلاد أنا باب الشمس أنا نور القصيص Thank you. وهذا الكتاب يثبت ان لا يكون الله امر الحمد لله